amma ba'd bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da sassara ga Annabi alaihi salatu wassalam yawa musulmai barkanmu da sake saduwa a karatun littafin bulugul maram min adillatil ahkam wallafar babban malami al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah yau muna 23 ko 24 a watan rabi'u al-thani hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1444 daidai da 18 ga watan 11 miladiya 2022 idan ba manta ba muna cikin babu izalatin najasa mun karanta hadisan hadisan Aisha radiyallahu anha sai dai ba mu yi bayanin fiqhu da karatukan da ke ciki ba malai ce an Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya kara mata yarda annaha qalat Aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da mince Allah ya tabbata gare shi ya kasance yaghsilul madiyya yakan wanke maniyi wato idan mani ya taba tuhon shi yakan wanke wannan mani summa sa'annan ya kuruju ila salati sai ya hita zuwa wurin sallah fi zalika thawb a cikin dai wannan tuhon a cikin wannan rigar wanda ya wanke maniyin da gare ta wa ana anzuru ila asarin ghasli ni ina kallon gurbin wurin da ya wanke daga rigar inda addama ne wato rigar bata ma bushe ba kenan wurin bai bushe ba to wannan hadisi abu na farko yana nuna cewa Annabi alaihi salatu wassalam idan mali ya taba tuhon shi yakan wanke abu na farko menene mali mani yana ɗaya daga cikin ababe guda hudu mafi shahara waɗanda suke fitowa a gaban mutum akwai maliyi akwai maziyi akwai wadiyi akwai albaul idan aka ce maliyi na namiji waɗansu ruwa ne wayanda suke masu kabiri kuma harare ne kuma a lokacin da suke hitowa indai mutum yana hulke to zai shi samata da amsar da tasirin hitowar wannan mani a cikin jikin shi kuma bayan hitowar waɗannan ruwan zai shi jikin shi ya mutu kasala ta same shi sannan kuma lokacin da suke hitowa suna tunkudar juna su hito kuma masu kabri ne ruwa ne wanda za gansu masu kabri kamar koko kamar majina da sauransu wannan na namiji kenan mace kuma maniyinta ruwa ne masara-masara fetse-fetse yalo-yalo wanda suke ba su da kabri wanda ita ma a lokacin da suke hitowa za ta ji saƙon hitowar daga jikinta bayan sun gama hitowa kuma za ta shi kasada wannan shi ne mani to idan mani ya samu mutum a ɗabi'ance a al'adance wankan janaba ya kama mutum kenan wanda mun samu bayani game da yadda ake wankan janaba kuma a nan ma a hadisan da za mu zo mu karanta bayani zai zo akan wannan to idan mani nan ya taba tuha annabi alaihi salatu wassalam in ya ganshi yana daga cikin yadda yake yi game da shi to yakan wanke shi shi Aisha take gai anan sannan wannan hadisin ya nuna cewa mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna da gajiyar suka ba da gudunmuwa sosai wajen rawaito da nakalto muna shari'a don kusa annabi alaihi salatu wassalam bayan kasantuwar shi ɗan adam ababen da yake aikatawa akwai da kai tsaye karantarwa ce ta addini to waɗannan ababen Allah madaukakin sarki a cikin rahamar shi yayi ma annabi tanadin waɗansu mutanen da suka yi ta nakalto muna daga annabi duk abin da ake bukatar sha shari'a a rayuwar shi ta waje alayhi salatu wassalam sahabbai ne a ko'ina tare da shi a rayuwar shi ta cikin gida ita ma za ka kasa ta gida biyu akwai abin da ya shahi rayuwa ta mata da miji da irin abubuwan da ba wanda zai iya ganin su gare ka ya hango su ya san su sai matarka to wannan sai su Aisha suke rawaitowa su ummu salama su maimuna radiyallahu anhu ajma'in radiyallahu anhunna jami'an zaka suna nakalto wannan sannan akwai abin da ya shahi rayuwa cikin gida wanda ta zahiri ce wanda yara na gani wanda za ka ‘yan aiki shi yaren da ke mai hidima su anas ibn malik da makamantansu za ka suna nakantowa suna rawaitowa daga annabi alaihi salatu wassalam malik ce muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi to amma wanke wadda annabi yake ma maniyin nan alaihi salatu wassalam shin wannan ya nuna maniyi najasa ne ko ko ba najasa bane to wannan za mu zo mu magana a kan shi mani na jisa ne ko ba na jisa ba sai mala ya ce wali muslimin ya zo a riwaya ta al'imamu muslim daga ita dai aisha kuma radiyallahu anha take cewa laƙadu kuntu ta ce haƙiƙa na kasance afrukuhu ina karkare ko ina kankare min saubi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ina karkare mani daga rigar annabi alaihi salatu wassalam farkan karkarewa fa yusalli fihi sai kuma annabi ya salla da shi alaihi salatu wassalam wato wannan riwaya ta musulmi ta kuma take nunawa akwai mani ga rigar annabi alaihi salatu wassalam amma ya bushe to tunda ya bushe sai Aisha ta sa akaiwa ta sa gurci sai ta karkare ta karkare ta karkare in ya hita shi kenan sai annabi alaihi salatu wasalam kuma ya yi salla da wannan rigar kenan kun ga wannan kuma ya nuna yana daga cikin ababen da suka tabbata a shari'a wanda ake mu'amalantar mali da shi karkarewa yace wa fi lafdhin lahu a wani lafazin kuma na al-Imam Muslim Aisha take cewa laqad kuntu ahukku na kasance ina karkare shi ina kankare shi ya bisan shi mani a lokacin da yake busashe bi gufuri da aka yi wata da ɗan warce na min saubihi daga shi daga rigar annabi alaihi salatu wassalam kenan da wannan riwaya da yace daga kuntu afrukuhu da wannan da yace daga kuntu ahukkuhu dukkan suna nuna cewa maniyin busashe ne kuma ga rigar annabi yake alaihi salatu wassalam Aisha sai ta sa sai ta karkare shi shikenan kuma sai Annabi ya yi sallah da wannan alayhi salatu wassalam to waɗannan nasoshin da makamantansu shi yasa malaman musulunci suka tattauna shi mani najasa ne ko ba najasa abin da yi shahara a nan wajajen mu musamman da yake malikiya ita ce mazhabu da ta yi shahara a babin fiqhu za ku ji su malaman malikiya sun tafi akan cewa mani najasa ne da haka a wajensu idan rigarka na da maniyi in kai sallah da ita kai sallah da najasa duk abin da yake hawa akan mutum na hukunci na wanda ya yi sallah da najasa za su dora maka shi an fahimci wannan gini kan min gini kan hadithin da ya nuna cewa annabi yana wankewa alayhi salatu wassalam suka fassara wannan wankewar da cewa don yana najasa ne ake wanke shi waɗannan hadisan da ke cewa aisha ta karkare bayan ya bushe sai su ce a wannan aiki ne na aisha ta karkare ba lalle ba ne zaman tuwa annabi ma ya sani an fahimci wannan kaga wannan takallufi ne wannan maganar mai rauni ce kaga muƙaddara annabi bai sani ba alaihi salatu wassalam kasantuwar aisha ta kankare na jasa daga rigar shi ya ɗauka ya je ya yi sallah ai wahayi zai zo ya mai bayani dalilin da ke nuna inda bai sani ba kuma ya zamanto na jasa ne wahayi zai mai bayani hadisi a sunan abi dawud annabi alaihi salatu wasallam yana sallah da takalmi da sahabbai yana liman yana da takalmi can sai sahabbai suka ya cire takalmin kowa da yake baya sai kowa ya cire takalmi an fahimci wannan to baya an yi da sallah sai annabi ya tambayi sahabbai kuna sallah kun cire takalmin ku me yasa alayhi salatu wassalam me yasa kuka cire suka ce a mun ga kana sallah ka cire naka takalmi shi yasa mu muka cire namu sai ya ce a ni ina cikin sallah ne mala'ika jibril ya zo wajina yace min takalminka suna da najasa yace shine sai na cire su to kaga nan da yake najasa ce annabi zai yi sallah da ita alayhi salatu wassalam sai ya zamanto wahayi ya sabko ya ga mishi kenan da a ce mani najasa ne Aisha ta karkare annabi bai sani ba Allah ba zai bar shi sallah da najasa ba an fahimci wannan sannan abu na biyu in ka tattaro riwayoyin hadisan za ga waɗansu ruwayoyin da suke cikin sahih ibn hibban za ga cewa wani lokacin ma annabi yana sallah take ganin mani yana sallah ta kama wurin ta karkare ta karkare ya ci gaba da sallar shi kenan zancen cewa bai sa an yi ba wannan maganar babu ta dan sanin shi akai wannan kenan wannan magana ita ce ta fi shahara a wajen mutane cewa mani najasa ne kuma magana ce mai rauni magana ce take mai rauni ai kai yanzu ka dubi dan adam yadda Allah ya karrama ka a ce da najasa ta halicce ka Allah ya ce wa laqad karramna bani adam haka ne ko Allah ya ce ya karrama dan adam ya darajanta dan adam to kuma sai aka ce da najasa aka yi ka yanzu wani ganka ya ce ma kai assalamu alaikum najasa ya za ku kwashe da shi an fahimta da haka ɗaɗin ba ba najasa ba ne sannan ba dan annabi ya wanke ke nuna cewa najasa ba ne akwai abin da za ka wanke shi ko da ba najasa ba ne yanzu mi kake tsammani idan ɗanka ya yi maka amai ko yi maka tumbudi za ka yi to da shi haka za ka yi ta yawo wannan ashe wannan wani zai ce ma matsalar amai ma akwai tattauna a kanta ɗauko miya ka sha miya ka sha kajinka ko zabi ko kaci nama hannunka shaɓe-shaɓe sai miya ta su goma za ka hito da shi kana yawo za ka wanke ai wannan wanke wannan nuna miyan na jasa ce baya nuna haka misali majina ko kaki da wani zai hato majina ta faɗo ga rigarka ba za ka shi daɗi ka zo cikin mutane ba ana ganin ta gare ka haka ne za ka shahe to shahewa ɗin nan bai nuna cewa don tana na jasa ne da wanke wadda annabi yake ma maniyi alaihi salatu wassalam ba dan yana nuna cewa maniyi da jasa bane wannan su daga cikin malamai suka ce maniyi da jasa ce amma ba mai ƙarfi ba kamar ayan hanafiya suka ce su abin da suka ce maniyi da jasa ne saboda gashi dai annabi ya wanke alaihi salatu wassalam sannan kuma Aisha ta kankare shi to kenan najasa ce amma ba mai ƙarfi wadda karkarewa na wadatarwa a wajen gusar da ita wadda ta ce fahimtar 'yan hanafi wannan magana ta biyu kenan magana ta uku ita ce maganar malaman da ke cewa mani ba najasa bane kwata-kwata wannan ita ce magana mafi inganci cewa mani ba najasa bane sai dai a babin tsabta da babin tsare kai da babin kiyaye mutunci da ruwan huska wannan in ya zama tomani ya taba tonka sai ka wanke amma da za a samu mutum yana da riga shi na da mani yayi sallah da ita ya sani ko bai sani ba da gangan ko ba da gangan ba sallar shi ba ta da komai an fahimci wannan da zai zo yayi sallah kan dara wadda adda mani a in dai mani ne kadai ke gare ta sallar shi tana nan ba abin da ya shahida wanda ta ce sahihiyar magana an fahimci wannan yawwa na daga cikin abin da ke tabbatar da waɗannan wannan nassoshin da muka karanta sannan malamai suka ce inda mani da jasa ne karkarewa kare ba ta wadatarwa yanzu misali idan ka ɗauki bayan gari idan ya taɓi tuhonka dan ya bushe kasa wani abu ka karkare wannan yana wadatarwa bai wadatarwa dole sai ka wanke kenan wannan shi ke tabbatar da cewa tunda annabi an karkare mishi alayhi salatu wassalam to wannan ya nuna cewa madiyin nan ba da jasa bai an fahimta musamman wurin wankewa din waɗansu malamai na cewa lokacin da yake wankewa in yana danye inda lokacin yana danye ka karkarewar shi ba ta ba za ta yi ba don yana danye sai ya wanke in kuma ya bushe sai zamanto ya karkare shi kawai an fahimci waɗannan matsalolin da kyau yawwa kenan daga yau mani ba da jasa bane kar wanda ya sake tambaya mani najasa ne ko mani ba najasa ba yawan kace najasa ne to kai aka halitta da najasa gaskiya hankali na ba zai kwanta ka ce mai an yi da na jasa ba kuma ko a raye ai yanzu kake raye annabi ya ga cewa innal mu'mina la yanjus ko innal muslima la yanjus ko ko mani ya hito daga gare ka ita janaba fa hukunci ne da yake ratayuwa a wuya ba a bace ba wanda ake iya taba ta haka an fahimta ta yadda za a ce wai in kana da janaba in an gaisa da kai kenan sai an wanke hannu ko dun ka taba ruwa shi kenan ruwan sun lalace ko ko a'a abin da ya kama da ya kama da to sai hadisi na gaba malai ce an abi samhi an karko daga abu samhi wanda malamai suka ce sunan shi ne iyas iyad yace huwa khadim a kasa inda malai yasa taliki yace ismuhu iyad sunan shi shine iyadu wa huwa khadimu rasulillah alaihi salatu wassalam yana daga cikin masu yi ma annabi hidima sallallahu alaihi wasallam sai ya ce lahu hadha alhadith alwahid wannan hadisin guda ɗaya kawai gare shi tak kama qalahu muhammad muhammad ibn al-amir as-sanani kamar yadda al-imam as-sanani yake fadar wannan cewa malamai da suka binciki riwayoyin abu sami'i hadisi guda kawai aka samu da shi waɗansu malamai na cewa hadisai biyu ne amma haƙiƙan al'amari shi dai hadisin nan guda shi ne wani suke rabewa su mai da shi biyu da haka abinda as-sahihi abu sam'i hadisin shi guda ɗaya ne tak wanda aka rawaito daga gare shi ku bambance tsakanin an rawaito daga mutum da kuma a ce ya sai amma biyu ne wanda ba guda ba in ka ɗauka cikin sahabbai yanzu kusan ba wanda ya abubakar sanin hadiza ne alayhi salatu wassalam wanda ba wani sahabin da yake kusa da shi a cikin maza kamar abubakar to amma ta ɓangaren yawan riwayar hadisai abinda aka rawaito daga abu huraira ya yi yawa sama da abinda aka rawaito daga abu wakil abu huraira ya zo ne lokacin da ya yi hijira ya zo madina lokacin yakin haibar a shekara ta bakwai to kaga duka shekarun da ya tare da shekara uku ne zuwa hudu ko mu ce uku da yan watanni amma kaga hadisan da aka rawaito daga gare shi sun yi yawa sama da me sama da wanda aka rawaito daga abubakar sama da wanda aka rawaito daga umar da usman da ali ɓangaren yawan riwaya daban ɓangaren kuma ilimin daban abubakar kunga bayan annabi alaihi salatu wasallam ai bai jima da yawa kuma a lokacin khalifancin shi ya himmantu da barakar da aka samu cikin musulmai waɗansu suna ridda suna barin musulunci waɗansu suna hana zakka ya shagaltu da kun bai samu tsawon rayuwa ba bayan rasulullah annabi alaihi salatu wasallam to kaga ba za ka kwatanta shi ba da su abu hurairar da sun samu tsawon rayuwa bayan wannan akwai sahabban da suna da ilimin amma kahin a buƙace shi gare su da ya su mutu tunda lokacin da annabi yaro sahabban suna da yawa mailimantan na da yawa to amma kaga shekaru ashirin bayan haka talatin bayan haka a ilimin ya yi ta ne sahabban sun yi ta rasuwa sai zamanto mafi yawan da akwai tabi'ai ne to a lokacin ana buƙatar ilimin sama da haka shi yasa ga wannan lokutai na shekarun baya da suka zo za ga malaman su Yusuf Abdullahi ibn Abbas su Abdullahi ibn Umar su Anas ibn Malik su ne suka zama malaman daga baya amma lokacin su Aliyu da lokacin ko kai haka lokacin su Umar ibn Khattab su Abdullahi ibn Abbas ba su bane manyan malaman ba su bane manyan malaman a lokaci wannan ya daga cikin sirrin da zai sa ka ga hadisan Fatima suna ɗan kaɗan ne saboda ita duka duka bayan rasuwar annabi wata nawa kai bai wuce wata shidda ba to wannan ne idan baka san shi ba sai ka shi wani dan bid'a kamar ɗan shi'a sai su ce ma me yasa diyan annabi ba a riwayar hadisai da yawa daga gare su to wanda bayan annabi alaihi salatu wassalam wata shidda ta yi ba ta yi shekara ba ta rasu to yau kake so a yi riwayar hadisin daga gare ta cikin kabarin kake so a iskota a rawaito hadisan daga gare ta ko daga ina an fahimci wannan to ku bambanta waɗannan ababe abu san babu ko shakku hadisan da sani suna da yawa tunda me ma'anar hadisi idan ka ce hadisi annabi shi duk maganar da annabi yayi alayhi salatu wassalam ko aikin shi ko kuma sifar shi ta dabi'a ko ta halitta to kaga in kai kwana ɗaya tare da annabi hadisi ne zaka samu suna da yawa to ballantana wannan dan aiki ne a gidan annabi alayhi salatu wassalam kala abu sam yake cewa قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام yana cewa yughsalu min bauli aljariya ana wanke hitsari bawali na yarinya mace wa yurashu min baulil gulami ana yayyahawa min baulil gulam idan hitsari na yaro ne al-gulamu shine namiji akhrajahu abu dawud al'imam abu dawud ya rawaito wannan hadithi wannan sa'i da kuma al'imamun na sa'i wa sahahul hakim ko haka haka al'imamun hakim ya rawaito shi yana daga cikin abin da duk malaman musulunci sun yi ittifaki a kai cewa hitsari da jasani hitsari da jasani babu shakku akan wannan babu sabari a kai amma shari'a ta bambance tsakanin hitsarin namiji da hitsarin mace kamin su fara cin abinci idan namiji ne bai fara cin abinci ba nono kawai yake rayuwa da shi misali to wannan in yayi hitsari hitsarin shi na jasa ne amma ba mai tsanani ba idan aka ɗibi ruwa aka yayyafa akan hitsarin yayyafa waɗin ta wadatar yakfir rashu yayyafa ɗin tana wadatarwa amma ita mace ta fara cin abinci ko ba ta fara cin abinci ba tana shan nono ko an yaye ta duk hukuncin ɗaya ne dole sai an wanke nan yana daga cikin wuraren da shari'a ta bambanta tsakanin namiji da kuma mace menene hikimar da ta sa shari'a ta ce idan namiji ne in bai fara cin abinci ba ba sai an wanke ba yayyawawa tana wadatarwa in mace ce kuma a kowane lokaci sai an wanke waɗansu malamai sukan ɗauke shi babin arruhsa babin sassauci a lokacin da akwai tsanani kun san mun gayi a baya malaman musulunci suna da ka'idar almashaqqatu tajribu at-taysir tsanani yakan jawo sassauci waɗansu malamai suka ce a al'adar mutane za ga ɗa namiji yaro namiji mutane sun yi son shi an fahimta baka ji in matarka ta zo aihuwa aka zo ba ta labarin ta aihu yi suke cewa ekiri ta samu ko oral haka ne ce ekiri ne ko oral wayan ce ekiri namiji kenan oral kuma me mace kenan a ɗabi'ar mutane za ga haka sun yi son ɗa namiji sama da ya mace shi yasa a zamanin jahiliya za ga 'ya'ya mata binne su ake ana kashe su wa idza bushira ahaduhum بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب Allah yana bada labarin mutanen jahiliya idan aka so aka gaya ma ɗayansu cewa matar shi ta aihi mace to za ga huskar shi ya cikuikuye huska nan da nan za ga huskar ta likiɗe ran shi ya ɓaci sai ya fara tunanin yanzu ma wai ita wannan da aka aiwa a yumsiku huwa ala hunin an yadussuhu fi turab zai ashe ta ne ya kashe ta amma ya ta walakaitar da ita ya ta kaskantar da ita ya ta wahalar da ita am yadussuhu fi turab ko binne ta zai yi kowa ya huta wai saboda abun kumya ne ai ma aiwa ya mace ya tawara min alqaumi min su'i ma bushirabi za ga ya koma gehe ya ke banta yana kuya daga mutane wai kar a ganshi a ce ga yana aihon maimaci wai abun kunya ne sai za ku ga kayan zuwa musulunci ana ana walaƙitar da mata sosai ba a baiwa mace gado ba wai ta ci gado ita da kanta gadon ta ake idan mutum ya mutu ya bar mata arba'in dan lokacin ba kaidi ya mutu ya bar mata arba'in dan shi babba sai ya ce to banda uwar shi ita ya hudda ta sauran matan duk sai ce to yanzu sun zan matan shi ko kuma ya dudduba ya ce to ke ina da bukatar ki wannan banda bukatar sai ce kai kana son wannan eh to kawo kuɗi ka zaka dauka shikenan yadda ka san yadda kake mu'amala da waya ka canza kai tork kai saura haka ake yi da mata a lokacin ba musulunci ne zo mutunta mata aka ba su rabo a gado lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabu wal aqrabuna ko na maza suna da rabo a cikin abin da danginsu suka mutu suka baro iyayensu da danginsu walin nisa'i nasibun min mata rakal walida mata suna da rabo a cikin abin da iyayensu suka mutu suka baro ko kuma danginsu mimma qalla minhu aw kathura dan kadan ne gadon ko mai yawa to har yanzu akwai yankunan da akwai ragowar wannan jahiliya a ce wai mace ba a ba ta gadon gona a ina aka samu wannan ce ai gona namiji ne ke bukatar namiji injo wa namiji ne ke bukatar gona injuwa ko dan asuwaki ubanta ya mutu ya baro ko mijinta ko danta ya mutu ya baro in dai yana da kimar za a raba gadon shi to sai an bada rabon ta ciki an fahimci wannan musulunci ya karrama mace ya darajanta ta ya ɗaukaka darajarta amma a yau mata a ƙasashen musulmai sun ji daɗi mutane na kare mutuncinsu ana kare darajarsu sai abinda ba a rasa ba na ƙasƙantattu daga cikin mutane wanda suke walaƙaitar da mata kamar da aka sai ka ji wata feminist ta hito ta ce ana danna haƙƙin mata da haka su 'yan durwa da ilafamu ne 'yan durwa da kaza ne waɗanda shirmammu ne waɗannan feminista ɗin wallahi duk macen da ke sauraron su sai sun kai ta sun baro ta saki ciza ɗan yatsa a lokacin da cizon ɗan yatsan ba zai miki umarni ba saboda waɗannan feminista ɗin in mata na sauraron su abu na farko haushin namiji suke samun mace a zuciya za ga suna sa kamar su da kansu in kana sauraron su akwai waɗanda wata wahala suka sha baya wannan vengeance ɗin ce suke so su sauke haushinta akan dukkan maza mace ta auri namiji ɗan bokoko wanda ba ruwan shi da addini ya ci mutuncinta ta wahala ta daku daga baya sai ta zo ta buɗe ƙungiyar kare mata ni kake tsammani duk wani namiji haushin shi take yi kuma ta yi tuwa maza ba su da tabbas ba 'yan goyo ba ne ubanki na ciki kenan ubanki yana ciki wallahi indai maza ba su da tabbas ubanki na ciki maza ba abin goyo bane ubanki na ciki duka suna ciki wannan tunanin na lalata ma mata kokolwa a gidan aure ana so a nuna mace cewa da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maza su ne jagororin mata sai suna nuna mata a 50-50 ai yadda yake mai gida ke ma uwar gida ce amma ko shi ke biyan kudin haya ko shi ya sai gidan shi ke bada kudin abinci shi ke bada kudin kayan miya shi ke bada kudin komai wannan ba muna cewa mace ba ta da haƙƙi bane a'a musulunci ya girma mace sama da kowa amma irin haƙƙin da su turawa ko karnukan warauta suke so a baiwa mata ba haƙƙi bane na daga ciki an lalata ma mata da yawa kwalwa an nuna musu dole mace ta hito ta aikin boko dole ta hito ta aikin gwamnati ai an wuce zamanin mace ta zauna a gida yanzu suna walaƙaitar da ke ne baki sani ba ba mace ba ta da wata ofis ba ta da wani biyo ba ta da wata ma'aikata kamar kicin ɗin nan dai gwadalan nan kizin ɗin nan ita shi ne babban bironki kuma asali Allah ce mata ku zauna gida bai ce ku hita ku je kasuwa ba bai ce ku je ku aikin banki ba aikin gwamnati nema abinci Allah bai ɗora muku wannan ba wa karna fi buyuti kunna aya ce a suratul ahzab ba ni ne na rubuta da bayan su inda yake musulma ce to karanta suratul ahzab za ki ga Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna ku zauna ku tabbatu a gidajen ku in aka bi ka'idar musulunci mace ba inda mace za ta dauki nauyin kanta ballantana nauyin wani idan an aihe ta cinta shanta iliminta, tufanta, lahiyarta, duk yana kan uba. Haka sai ta tarbiyyarta yana kula da ita. Lokacin da ta yi aure sai a damƙa ta hannun miji, tana shiga hannun miji, duk waɗannan ɗawainiyar da uban ke gaba ɗaya sun dawo sun hau mijin, sai rana ta bar duniya. To ga ya mai ina buƙatar ta je ta yi wani aiki, ko ta je ta yi wani dako, ta je cikin ƙatti, ta goge su wallahi la'azim. wani lokaci in na ga waɗansu ma'aikatan cikin mata wai abinda nake kallo su yanzu nan suna jin sun gamsu nan na ga wata bisa hanya saman mota wai za a misiyon wai saman mota mace saman mota kuma ita shi wata kyauta hau birge wai birgewa ne saman mota za ki sha ƙura cikin dajin nan da allah tubu ko shan gargarin ƙwarai babu ta gama ta ci kilo 200 saboda mai akai ta wani kawai a jefa saboda mai za ta je an sanya man dan ta samu dan fekir din su sanke yanzu mil 90 shi kenan akan wannan kuma za ta yi kashe aurenta haka ne ko ba haka ba wannan duk yakin turawa ne yanzu ni da ke waɗannan maganganu haka suke gani na wani karkatacci haka ne ko ba haka ba shi wannan daga ina yake wannan wani irin tunani ne a haka ne an an lalata kwakwalwa ke yasa baki fahimta ku duba a da yanzu ba ana ta kuwa mata su ilimin boko su ilimin boko ba ba mu taba inkari ilimin boko ba ba mu taba musun baya da fa'ida ba amma ka je ka bincika duwar profesa da kasari mai shekara 60 ka je uwar shi ta taba yin ko premier profesa mai shekara 60 da kyar ka samu wanda uwar shi ta taba yi kuwa haka ne to ya aka yi uwan nan ba ta yi boko ɗin ba ta yi mai tarbiyya har ya zan profesa amma ita wannan da ke a hannunka yanzu da matrix ɗinta ko kuma da master duel ɗinta amma ɗanta ɗan ƙwaya ne da ita wannan ɗin da uwar wancan wace ce mai ilmanciya saboda uwayenmu na da sun kwammaci ingancin rayuwar 'ya'yansu sama da abin duniyar da za a ba su duk abin da mace za ta je ta yi a aiki ta ƙi ko taso abu guda ne kuɗi da ke so kudin nan kuma in ta kwaso su galibi wa wani abin kuda ke sai katakin ne ƙarahuna kwalabe zannuwa bakin shi kenan haka ne kuma haka ba ƙololuwar abin da ke so kuɗi ne ƙaddara an baki albashin 'yan miliyon ga wata amma tarbiyya yanki ta rushe nasara kika ci ko haduwa kika wai sai ka ji mata ce ma to ai za mu ɗauki yar aiki ke uwarki yar aiki ta sa ta yi miki tarbiyya tsakani da Allah sannan a wannan karnin yanzu cikin yan aiki nawa ne za ka samu wadda za ta tsaya ta kulan ma da yarka ko ta kulan ma da ɗanka ta ba ta tarbiyya yan aiki ita karan kanta neman abinci ne ka mata ba tarbiyya ta zo mai yayanki ba ita ma neman kudin ya kawo ta da haka wahalar yi ma yayanki tarbiyya ke da kika san ciyon yayanki ke din nan ya kamata ki musu tarbiyya akwai wannan ta yi ma tambaya akan wannan waɗansu 11 'yan mata ta yi musu wannan tambaya zai ce musu yanzu a cikin yan lise ya ce musu yanzu a cikin akwai wadda take da gurin in ta samu bak ta yi aure kada ta je ta yi jami'a ta zauna ta karantar da ta zauna a gidan mijinta kayan ma in gama tambayar wanda ka zauna ka na bata shekaru nawa ina karatu kaza kaza kasance to yayi ku a wajen ku wannan tunanin jahilci ya kamata a gyara shi a wajen ku unhwanin boko kawai shine in je in yi aiki wanda ba haka bane unhwanin ilimi ba shi ba ne dole don kayi bak ko kayi lisans ka je ka yi aikin gwamnati a biya ka ba wannan kadai ba ne umarni shi mu kuma a wajen mutanenmu inda ya kai boko ba kai aikin gwamnati da develop din ba to kamar bokon ka tafi banza ne to wannan ma wani jahilci ne ilimi fa'idar shi shine ne ka unhwana da shi a rayuwarka na daga cikin unhwanar shi yanzu wanda ya yi karatu zai iya sarrafa waya ya san repertoire ya san parameter in yana son ya sibibe wani nimero zai karanta ya san na ake sibibe na ake a registre wannan da ni ya same shi da ilimin zamanin da yi unwani ne ko ba unwani ba unwani ne ya sha bamban da wanda in zai buga waya sai ya ce maɗan shi dubomin lambar wani wannan unwani ne ko ba unwani ba sannan na biyu mace idan ta yi ilimi na daga cikin fa'idar shi ko ba ta yi aiki ba taimaka ma ‘ya'yanta da za ta yi musamman a yanzu matakin da ake yanzu nifo ɗin da akwai a ikon shekara yi ne kawai an fahimta amma idan kai ka yi bokon ko ita ta yi to a gida za ka tallafa ma mai za ka tallafa ma ‘ya'yanta wannan ‘ya'yan mazansu da matansu za ta taimake su ko don wannan kadai ta wadatu da wannan ta cin warin boko ko ba cin warin ba to amma mu mutane mu suka ce a sai ta yi ta yi aikin kuma asali wa aikin kamar da muka musulunci bai dora mata sannan in ma bukata ta sa za ta yi aikin to akwai sharuɗa da musulunci duk wanda zai ma fatawa in dai ta musulunci ce zai gaya ma cakuɗe ɗaya ne ya a ma'aikata tsakanin namiji da mace haramun ne kuma ana yi kuma haramun ne wallahi an fahimci wannan a zo biro guda da mata da maza suna cakuɗa suna aiki haramun abin da ya kamata mace ta sa a kwakwalwarta in dai mijinki yana ciyar da ki yana shayar da ki ana biyan bukatunki ki tsaya ki tarbiyyantar da yanki ya ki je ki ta wannan yawo wadda ta ta aiki tun karhe bakwai da rabi sai disettar trant kika sauko da kika sauko din ma a gajiye abincin ma da kyar wa kuma zai zancen kula da tarbiyyar yayanki ha shi yasa kuka aka wayi gari yan aiki suna amshe ma yan boko mazajensu ke mijin ki ɗaya ne abu guda ne kike mai kawai kwanciya ne kuke yi da shi amma shara gugar ɗaki da huwar shi da rakwanciyar shi ma wata shi ke shingida mai saboda tsananin yin shagaltu da aiki ƙarshenta akwai cikin matan da ma in mijin ya so kwanciya da ita za ta ce wallahi ta gashi kuma ta koma mai faɗa ba ka da tausayi na je na yi aiki na wahala na dawo na yi ma abinci yanzu ba za ka bar da huta waye kai ki waye kai ki shi ne tambaya akwai wanda sai da ta kai inda yake cewa wai saboda tsananin bala'in aikin wallahi sai da suka yi yarjejeniyar ranakun kwanciya da matar shi sai da aka hidda rana to tun da yanzu ke mashuguliya ce mai yawan aiki ce da haka ya kamata rana kaza a yi kwanciya rana kaza ba a kwanciya tun me ya kama wannan bala'in wannan musibar shi yasa wani daga cikin malamai yake cewa duk wanda yake so ya rosa al'umma to ɗaya daga cikin ababe guda uku ne zai na ɗaya ya hiddo mata daga cikin gida mata su cewa su ma za su goga da maza da su ba gani da a tsarin bature sai a ce idan asambile akwai mace kaza ya kamata a ba mata percentage a cikin duwani tsari a minister a ba su percentage a asambile a ba su percentage komai wai su ake ne su goga da maza alhali harkar jagoranci da iko ba harkar mata ba ce uwarka da ta aihe ka in ta zo gidanka ta ga matarka na milkinka ‘yar uwarta ce mace amma sai ta shojan malamai ma addu'a haka ne ko ba haka ba to amma wani so yake a ɗauko gudan meri a mamaci a ce ita ce mayar so yake a ɗauko ta kai ta zama bibide so yake a ɗauke a ba ta posta ma ta zama to minister saboda mai turawa sun lalata kwakwalonmu kai da kake in karo wani abu kai ne ake ganin wannan wani min aina nazala daga ina ya sauko ko ba duniyar mu bace yake rayuwa saboda me an an yaƙe mu shi yasa malami yake cewa idan kana so ka yaƙi al'umma ba ko ka hiddo matan su dan duk wani mutum da kage in kaga ya ci nasara ko ta ilimi ko ta zarunta ko ta malanta ko ta arziki zai yi wahala ba ga cewa a rayuwar shi akwai mutum da ta bada gudunmuwa ba namiji bai zama namiji sai in mace ta bashi gudunmuwa macen nan taka iya yiwa uwar da ta aihe shi ce tana iya wata ce da ta rike shi tana iya yiwa matar shi ce to da haka da an hana mata aikin su na asiri wanda shine mai yi ma mata yi ma ƴaƴa tarbiyya kula da mazan su da an hidda wannan an ba su aikin da ba nasu bane wannan da ɗaya kenan na biyu in kana so ka rusa al'umma sa su rena malaman su in kaga malami a cikin al'umma baya da kima dan tasha zai iya zagin malami zai iya mai ashar to shi kin al'umma ta lalace dan malamai su ne suka yi kowa tasiri akan al'umma su ne za su cewa a bari su ne za su cewa a yi akwai kyau ba kyau to sai ga su ma ana dura musu zagi kaga babu zancen abin da ya rage sannan na uku shugabanni na fi shugabanni masu mulki al'umma an rena su to wannan kada ka yi wata magana kuma shi ke da su a karya al'umma ke to waɗansu daga cikin malamai suka ce abin da ya sa aka bambanta tsarin namiji da mace suka ce saboda namiji ana yawan ɗaukar shi mutane na son shi sosai to shi yasa sai aka ɗan yi sassauci game da hitsarin shi sama da sassaucin da aka yi game da hitsarin mace wannan fahimtar waɗansu malamai ce amma imamu shafi'i rahmatullahi alaihi yake cewa asali bambancin hitsarin namiji da hitsarin mace ya taso ne tun daga asulin halittarsu ya ce saboda shi namiji ɗan ka ɗoka annabi adam a.s. Allah ne ya halicce shi da ƙasa bayan an halicci annabi adam da ƙasa ga haƙarƙarin shi aka ɗebo aka halicci hawa to kaga me wanda a lokacin ya zan mutu kenan kaga ita asulin ta kashi ne da jini sabanin asulin dan adam din da asulin namiji wanda shi da annabi adam wanda asulin shi laka ce da kasa da aka yace tun daga halittar ne akwai bambanci shi yasa a hukunci ma shari'a sai ta bambance hitsarin namiji da hitsarin mace bayan wannan hadisi akwai hadisi a bukhari da muslim wanda suke nuna an kama annabi alaihi salatu wassalam yaro namiji ya tsora shi a cinyar shi ya mishi hitsari annabi alaihi salatu wassalam aka ce ya kari ga shi a wanke ce babu bukatar haka ya ɗibi ruwa ya yayyafa kenan wannan ya nuna cewa akwai bambanci tsakanin hitsarin namiji da hitsari na mace mace ta fara cin abinci ko ba ta fara cin abinci ba za a wanke in namiji ne kuma in bai fara cin abinci ba to wannan za a yayyafa ruwa in kuma ya fara cin abinci to dole sai an wanke وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنكر أولد أسماء إر أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوى النبي عليه الصلاة والسلام ينافع في دم الحيض جمد جنن الآدة دم الحيض شين جنن الآدة أكوي وني جيني wanda mata suke yi a al'adance a ɗabi'ance kamar yadda ya zuwa sahihul bukhari manzo Allah ya ce shay'un katabahu Allahu ala banati Adam abu ne wanda Allah ya dora ma mata shi a ɗabi'ar su haka suke akwai da duk wata za ta yi so ɗaya wata sama da wata guda wata ƙasa da haka da haka jini ne wanda ake kira jinin al'ada wanda mata suke to wannan jinin najasa ne to sai aka tambaya annabi alaihi salatu wassalam game da shi wannan jinin al'adar yusibu thawba idan ya taba tuha ya za a yi da tuhon sai annabi ya ce ta hutuhu ta karce jinin an fahimta an san karcewa iko yawwa ga jinin ta samu wani kare ko wani abu ta karce shi ta hudda in ta karce jinin sun mata kurusuhu bilma sannan ta murza shi bilma idan ruwa an fahimta kamar ta zuba ruwa ta sanya ɗan yatsanta misali ta murza ko ko ta kama shi ta murza da hannayenta sun matambahu sannan sai ta wanke shi na annadhu shi ne alghasu wankewa sun matusalli fihi sannan ta yi salla a cikin shi kuna alai bukhari da muslim sun yi ittifaqi rawaito wannan hadisi asma bintu abi tana ɗaya daga cikin shahararrun mata sahabbai ya ce ta abubakar siddiq radiyallahu anhu yar uwa ce ga aisha tana daga cikin da suke gaugawar musulunta balma ta ba da gudunmuwa a lokacin da annabi alaihi salatu wassalam su da abubakar suke hijira su da babanta ke har ana yabonta ana ce mata zatun nifaqaini mai matsuki guda biyu an san matsuki ha ba ku san matsuki ba an san tsukewa da iko yawo to matsuki shine za a ga musamman da mata idan suka sanya riga doguwa ko sauransu akwai wani tsumma da suke sawa tsakiyar abin gadonsu ƙugunsu sai su tsuke to ana ce mai matsuki to ban san bana haka ya kuke ce agara mi suke ce ha gobarawa kanawa kuma kuke ce to yauwa to wannan shi ne matsuki to lokacin da taima annabi alaihi salatu wassalam da abubakar guzuri wanda za su ɗauka matsayin abincin da za su tahiya lokacin hijira sai aka zo ana son a samu inda za a ɗaure shi aka nema babu sai ta cire matsukinta sai ta tsage shi biyu sai ta ba da aka ɗaure da shi to shi yasa ake ce mata zatu annifaqai sannan kuma asma ita ce matar da ta fara aihuwa a cikin muhajirai bayan an yi hijira ba cikin al'ansar ba cikin muhajirai kunsan lokacin da aka yi hijira yahudawa daman sun yi ta yada hide-hiden cewa ai sun yi ma musulmai tohin allah tsire ba za su kara aihuwa ba kaza kaza kaza da sauransu to asma sai ta aihi abdullahi bin zubair dan mijinta shi ne azubairu an fahimta wanda azubair yana ɗaya daga cikin masu daraja sosai yana cikin al'asharatul mubashiru ko bai ciki yana cikin al'ashadun mubashirun bil janna cikin mutanen guda goma da annabi ya musu albishiri da aljanna to da aka yi danta sai zama tunce ta fara aihuwa cikin mata muhajirai bayan hijira aka yi abdullahi ibn zubai wanda ita ta samu tsawon rayuwa malamai a tarjamata sukan kawo cewa ta kai tsawon shekara ɗari ta rayu kusan shekara ɗari tunda har aka kashe ɗanta abdullahi ibn zubai radiyallahu anhu wanda su hajjaji ibn yusuf al-saqafi suka kashe shi har bayan haka ta tana raye kuma har ta mutu ɗin nan shekarun nan ɗari cif ba hauranta guda da yawa an fahimci wannan sannan kuma a ɓangaren hankalinta hankalinta daren da kame yake saboda me Allah barokacin sarki ya tsare ta amma akwai tsohon da ko shekara 60 ne ba ka zama da shi kwakwazo da jinini da hargowa shi ne ba haushe ke cewa wai ba hada da tsoho ba jinini amma ita ba sami da irin waɗannan irin waɗannan ɗabi'u ba to shi ne ita asma ce ta rawaito wannan hadisi daga annabi alaihi salatu wassalam kun ga wannan ya nuna cewa jinin al'ada na jasa'i wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid jinin al'ada na jasa'i haka jinin biki wanda da jinin biki da jinin al'ada duk hukuncin su daya shi ma na jasa'i to haka jinin da yake hitowa ga ɗan adam kamar idan mutum ya shi jinin nan da ke zubowa asali shi ma na jasa haka jinin dabbobi ya yanka dabba jinin nan mai kwarara shi ma na jasa sai dai inda ake ma mutum rangwamen jini shi da za a same ka kana sallah ko kana sallah jinin na zubowa to wannan ba yadda aka iya wannan za a yi maka afuwa a kai amma idan ba haka ba malamai da yawa sun nakarto ijima'i kan cewa jini na jisa'i to idan jini ya taɓa rigarka jinin nan na al'ada ne ko jinin biki ne ko kuma jini ne na dabba ko koma wani irin jini ne daga cikin nau'ukan jini da suke najasa to kaga za ka wanke wannan jinin an fahimci wannan sannan kunga wannan hadithin ya nuna cewa ba dole ba ne ana hararowa a cikin shi cewa ba dole bane sai an wanke tukan gaba daya wanda wannan yana daga cikin jahilcin da waɗansu kake samu su shi mutum yana da wando idan hitsari ya taɓa sai cewa wandon gaba ɗaya bai sallah sai an wanke shi gaba ɗaya ko kuma mace ce za ga tana da zani da take ɗaurawa tana al'ada zannuwan da ta ɗaura sai ta shi cewa ai zanen da mutum ya yi al'ada da shi bai sallah da shi ba gaskiya ba ne zanen da aka yi al'ada da shi ba za a yi sallah da shi ba in jinin ya taba ko jinin biƙin ko jinin al'ada in an ga inda jinin ya taba to iyakacin nan ne ya waje ba wanki sai in ya zamanto in yi tsari ne ko jini sai ya zamanto ya warwatsu ta yadda ba za a iya bibiyar wurin mu dole sai an wanke rigar ko zanen gaba daya to a lokacin sai mu ce a wanke a wanke zanen gaba daya an fahimci wannan to kun ga wannan ya nuna cewa me ba a sallah da najasa ke kamar yadda muka yi hadisi Abu Dawud wanda annabi yana sallah takalmin shi akwai najasa malaika Jibril da zuwa gaya wannan ya nuna cewa ba a sallah da najasa ba a yin sallah da najasa to amma idan mutum yayi sallah yana da najasa yau gunjin sallar idan yana tune da gangan ba ya da sallah ita ce sahihiyar magana amma idan ya manta in ya manta to wannan magana mafi inganci ba wajibi ne mai ta sallah ba wajibi bane ya mai ta sallah saboda ba da gangan bai duk da wadansu malamai suna cewa ya maimaita maimaita din mustahabbi ne wadansu ma su ce maimaitawar wajibi ne amma dai sahihiyar magana wadda a kanta wadansu daga cikin almuhaqqiqu da suke shine in mutun yayi sallah da najasa cikin mantuwa to wannan ba a cewa maimaita sallah amma in babin lalura ne to wannan kawai zai yi sallah ko yana tuna da ita misali mutumin da riga guda gare shi cikin balaguro kuma sai ta yi najasa kuma babu ruwan wanke ta kuma ga lokacin sallah to kaga wannan me tunda yana inda ba ruwa aka za a ce yi sallah din saboda babu ne na larura to mai yiwa wani ya ce za ka iya wanke bayan gari ko za ka iya wanke jini amma ana hangen alama ta wurin jinin ana ganin gurbin shi musamman shi wani lokaci mace za ta wanke amma za a ga alamu za ga tras-tras ɗin na jini to me ya hukuncin wannan to shi ne sai ma ya kawo wannan hadisi ya ce ana bi horon yarata radiyallahu anhu an karɓo daga sahabiya annabi alaihi salatu wassalam wanda shi ne abu huraira annahu qala abu hurairah yake cewa qalat khawlatu khawla take cewa khawlatu bintu yasar kenan tace ya rasulullah tace ya manzon Allah fa in lam yazhabi dam idan mun wanke zani wanda yake da jinin al'ada ko misali jinin biki ko misali najasa aka wanke amma ga gurbinta ana gani in jini ne lam yazhabi dam gurbin jinin bayan an wanke an murza ana ganin alamun shi kala yace yakfikil ma'u ruwa suna wadatar da ki wato ruwan sun wadatar da ki wala yadurruki asaru gurbin nan alaman nan da ake gani tashi baya cutar da ki malaci akhrajahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wannan ibn hajar yayi wahami anan wannan hadisin baya a tirmidhi a cikin sunan abi dawud ne wannan hadisin yake zaka ga mai taqiqi ya sa a ƙasa yace lam ajidhu fi sunan tirmidhi walakin rawahu abu dawuda fi sunanihi fi tahar yace ya bincika shi mai taqiqin bai samu hadisi a tirmidhi ba yace wa sanaduhu da'ifun wannan hadisi isnadin shi da'ifi kasa ya sa lamba ya ce wa sabu ba'fil hadis dalilin da ya sa wannan hadisi yake mai rauni anna fihi ibni anna fihi ibna lahiya ba luhai'a ba ibnu lahiya yace huwa da'ifun la yuhtaju bi yace mutum ne da'ifi wanda ba ka hujja da shi wa in kana rajulan salihan duk da yake mutumin kirkin ya addinin shi yace qala ibnu ma'in wannan ita ce maganar ibnu ma'in wa qala ibrahimul harbi ibrahimul harbi yake cewa lam nasma bi khawlata hadhihi illa bi hadha alhadith yace su a binciken da suka yi ba su taba sanin wata khawla ba sai dai a cikin wannan hadisi ne ita wannan khawla ne warwahu tabarani fi mu'jamihi min hadisi khawlata binti hakim shi tabarani ya rawaito shi daga khawla amma khawla diyar hakim ba khawla bintu yasar ba sai dai bi isnadin adhafu min hadha alisnad bi isnadin kuma yayi wannan rauni ibnu lahiya abinda malai gai akan shi nan a karatukan da muke da musulul hadis mun sa bayani akan ibnu lahiya da'ifi ne qabla abin nan din koko da'ifun ne kullu marra ko kuma fi ba'd ahwal da sauransu wannan hadisi din a bangaren hukunci bai inganta ba amma hukuncin da muka yi din haka ne malamai sun yi da wannan ka'ida cewa in dai an wanke najasa ko da gurbin ta bai tahi ba to baya cutarwa saboda me la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudon ikon ku da iyawa an wanke shi ana ganin alamar ba ce a dole sai an sa almakashi an yanke saboda a daina ganin alamar shi ko abin da ya kama da wannan marwaci wannan hadisi shine Abu Huraira Abu Huraira shahararre ne daga cikin shahararrun sahabbai bari mu ba da kissar shi guda biyu kawai saboda mun samu magana kan shi da yawa kissa ta farko Abu Huraira mutum ne mai son ilimi da neman ilimi asali ya musulunta kahin ranar khaibar wannan shi da abinda ta haƙiƙi yake tabbatarwa amma bai yi hijira ba sai a shekarar khaibar sai ya zo to daga lokacin sai ya makalkale ya manne ma annabi alaihi salatu wassalam duk inda annabi yake na bayan shi kuma wata rana ana zaune kamar yadda yake a bukhari sai annabi ya ce wa zai shimfiɗa mayahin shi in mishi addu'a duk abinda na gayi na hadisi ba zai sake manta ba kayan jama'a su an kara abu hure da ya shi yake da mayahi shi annabi ya mishi addu'a ya dauka ya rungun mayahi ya lallaba shi da cikin shi daga lokacin duk abinda annabi alaihi salatu wassalam ya yi bai manta shi mutane suka fara maganganu abu huraira riwayoyin ka sun yi wa ce kunga kuna can kasuwa kuna hada hadar kasuwancin hukun muna wajen annabi alaihi salatu wassalam muna neman karatu da haka dole mu ji abinda ba ku ji ba kaga wannan zai nuna maka cewa me 'yan kasuwa su tsaya a kasuwarsu in ba su harkar ilimi malamai in ba su kasuwancinsu su tsaya a harkarsu ta iliminsu kar kowa ya saka ma wani baki abu ka za a lalle haramun ka ce ni ba malami ne shi ka tambayi malami kaya kaza suna da kyau ba su da ka ce shi ka tambayi 'yan kasuwa ba iki da bane an fahimta kowa ya tsaya inda Allah ya ashe shi ka daina shi shi shi yasa an kaga malamin da komai sai ya saka baki to sai ya samu matsala ya zo likitanci za ka yi magana haraka in kasuwa za ka yi magana aikin hannu za ka yi magana haraka siyasa ka yi ɗansu komai da kai wannan kuskure ne akwai wuraren da ba harkar ka bace ka sha bakin ka kai shuru in aka zo ana neman bayani kai sai ka ce masu abu su yi magana kai za ka iya magana a kai ta ɓangaren halacci ko haramci amma misali magani kaza me fa'idodin shi me cututtukan shi wannan mace shahida sai dai in ka yi karatun wannan fannin da akwai wanda zai iya haɗa ilimi biyu uku hudu biyar ko abin da ya wuce haka an fahimci wannan shi yasa abu wurai rautar na an yi ta masallaci yake ce mawani ya ce mashi sura limai ya karanta yanzu ya ce a yanzu ko ya ce ya ce buka ga yadda ce in na ce annabi ya ce kaza sai kana ganin kuna ganin kamar na cika yawan riwaya ga shi kai sallar da ma aka yi suran ma ba garke ba an fahimci wannan shi yasa yake cewa cikin sahabbai bai san wanda yake yawan yin shaharda ba wanda shi tara hadisai ya ce sai dai abdullahi bin amr wanda abdullahi bin amr ya ce ya kasance yana rubutawa shi ya haɗa harda da rubutu ne an fahimta wannan ta bangaren yawan riwaya amma asali sanin hadisan babu kushe kusa abubakar kamar da na gaya baya su yi shi yawan hadisi to yake cewa saboda makalkalewa wajen neman ilimi sai zama to ba shigartu da duniya sai ta kai inda saboda yunwa ana sallah kawai sai ka shawa ɗin bim in yanzu ne ma za a ɗauka cewa borin shaki ne gani shi ko abin da ya kama tsananin yunwa ya ce wani lokaci akan yi ta masallaci in yi ba yadda iya sai ya duba cikin mutane wane ne mai dan gwiɗi-gwiɗi wanda a gidan shi ba a rasa abinci ya ce sai dan bi shi yana mishi yan tambayoyi da sauransu sai an kai bakin gida ce abu wurin bismillah ce to alhamdulillah mun nema ya samu wata rana ya ji yunwa ya ji yunwa yana zuwa wurin annabi annabi ya kalle shi ce abu wurin yunwa kake yi ce wallahi sosai ma aka ce cikin gida akwai madara aka ce wallahi akwai madara amma cikin dan koko ne haka kaɗanci aka kawo abu da yace yana ganin shi da kai shi an ba su zai shanye ta sai annabi ce shi je ka kiran yau ashabu suffa ashabu suffa gwamnayen nan da ke yo hijira wanda ba su da mata a to kaga ba za a kai su cikin gidajen masu mata ba sai aka yi runwa a masallaci nan suke kwana sai annabi ce duk yaje ya tattaro su ya zo to kuma yana ganin shi kadai ma zai iya shanyewa ashe wata mu'jiza ce ake so a gudi a wannan wurin da aka zo ya ce yana tsammanin a ce ya fara sha sai aka ce ba su su sha ya ce sai ga mutum ya zo ya ɗora hannu kan ƙwarya ya sha ya sha ya sha ya sha ya aje ba abin da ya canza sai a ce ba wani ya ce haka ya bi so kaf sai da kowa ya sha sai annabi ya kalla a burin remuru ya ce to yanzu kai ka sha ya ce ya sha ya sha ya sha ya sauke aka ce ƙara ya ƙara ya sha na uku aka ce ƙara ya ce la'ajiru da huma da kalar ya ce babu wurin shiga yanzu to ya ce wata rana annabi a.s.w. ya mai addu'a ga waɗansu ‘ya'yan da biyu wannan ya daga cikin mu'ajizojin annabi a.s.w. ‘ya'yan da biyu irin ɗan mazubin nan wanda ake sha a tsuke a ɗaure shi yake da ‘yan da biyu shi annabi mai addu'a ya ce to bai taɓa zazzage shi ba ya ce kawai da ya ji yunwa zura hannu yake ce kuma kullum ya zura hannu sai ya samo da biyu abu hurera ya ce kuda kuda sha'anin yin ma muna da kullum fi shuguli kowa da shagalin shi ya ce sai da aka zo wajen wani yaƙi ne aka zo ɗan burga mai yawaɗi ya ce shi ne a marabin shi da shi ya ce amma kullum a cikin shi yake zura hannu ya rinka ciro da biyu shi to da aka zo bayan rasuwar annabi alaihi salatu wassalam mutane an samu musulunci ya yaɗu a garuruwa to sai aka naɗa shi ya zama guverner ya zama to guverner aka zo duniya ta samu ya yi aure dukiya ta samu abu wurin ya sa manya-manyan kaya masu kyau saboda me saboda yanzu malantar ta tabbata daman duniya haka ne da warko za ka taso cikin talauci da wuya da sauransu kai ne ka yi haƙuri kuma karka yi tahiyar maciji in allah ya ga da gaske kake to za ka inda zai buɗa ma kuma ni'imar to sai aka waye gari su abu wurin sai dai su taimaka ma su taimaka ma mutane wannan takaici abu hurairar kenan lokacin mu ya kure kuma babin ya kare a darasi mai zuwa insha Allah sai mu tashi babu wudu'i wallahu ta'ala a'lam